آه اللهم آه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم na'am yau laraba bakwai ga watan shida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya na'am za mu shiga darasin tufa muna babin rabo ko na'am ya ce wayan wai- wayan ƙudur kasmu liwarisin zahar na'am أو دين أو وصية فيما اشتهر إلا إذا ما الوارثون باءوا بحمل دين فلهم ما شاءوا والهري لا يقسم بين آله إلا بوزن أو بأخذ كله وأجر من يقسم أو يعدل على الرؤوس وعليه الأمل كذلك الكاتب للوثيقة للقاسمين مكتف طريقا وأجرة الكيال في التكسير من بائع تؤخذ في المشهور كذاك في الموزون والمكيد الحكم ذا من غير ما تفصيل يشي وينقذ القسم rabo yana rushewa a warware rabo liwarisin zahar saboda wani magaji da ya bayyana ka riga ka gama rabon gado kaf kowa yana murna ana ta son barka kaza kaza da jikin hausari kaza wallahi an samu kaza an gama kawai sai ga wasu yara guda biyu ɗaya sunan shi cito ɗaya sunan shi barin miya ko kuma daga ina suka ce wallahi mun ji labarin baba ya rasu ne muka zo baba wanne baba mai gidan nan a'a ‘ya'yansa ne ku suka ce ‘ya'yansa ne, me dalili suka ashe shi da ya rasu ma gari an watse mai yiwa duk abokan shi basu ji labarin rasuwan ba ashe lokacin da suke yawon su suke zuwa ainihin fatauci ya je bangi a can bangi ya auri uwar yaran nan ya haife su kowa ya sani a cikin abokanin shi na'am amma ku ba wanda ya gaya wa shikenan za a ta da hankali suka ce a ku dakata ai ku din mu bamu san ku ba amma akwai abokin shi a rajiwa ne akwai wani suka ce kwarai akwai su ana kiran su suka ce to ku dama banda shirman ku waye ce ku fara raban gado ku kira mu ba wa'annan ƴaƴansa ne suka tabbatar kaga ya tabbata magaji ya bayyana to yanzu rabo ya rushe sai a ji a samu alhali ya yi aikin nan ba an yanka ta kashi ya faru abin da kuka yi ne ya zama kirkita saboda me ga magada sun bayyana dole a rusa sake sabon rabo na'am liwarisin zahar saboda magaji da ya bayyana na'am audainin ko kuma bashi ya bayyana ashe akwai mai bin shi bashi da hujjoji da komai shi bai ji lokacin da za a yi rabon gadon ba bayan an yi rabon gado sai kawai bashi ya bayyana yanzu an yanka ta tashi dole a rusa rabo sai an cire bashi inda Allah ma ya ce min babu wasiyatin yusi biya audaini an wasiyatin ko kuma wasiya ya bayyana bayan an raba gado to wa'annan abubuwan duk suna tada ainihin gado na'am kamar yadda dama abu biyar ne a nan ya kawo guda uku ba manta ba a baya ya kawo guda ɗaya wajen cancancewa ya ce ana rusa rabo idan an cancance wani ɓangare mai yawa a cikin wani ɓangaren da aka bawa ka riga ka raba ashe wani abin da aka bashi ɗin rabi ma ba na ainihin wanda suka gada ba ne to yanzu an yanka ta tashi dole a haɗa a sake rabawa sannan kuma akwai bayyanan aibi shine bai kawo nan ba bayan an gama rabo ashe abin da aka ba wa wane ɗin yana da aibi ba gano wannan aibin ba aka raba to shi ma yanzu a zuwa rusa a sake rabu na'am ya ce illa iza malwari suna ba'u bi hamli dainin falahun ma sha'u sai dai idan alwari suna ma dinnan za'ida ne illa sai dai iza idan alwari suna su magadan ba'u suka juya bi hamli dainin da ɗauke nauyin biyan wannan bashin yanzu da aka zo za a rusa e abin da aka meye dalili aka ce ai ana bin babanku miliyan biyu wannan miliyan biyun ta sa sai an rusa rabon nan sai suka ce to ku dakata ina wani ina wani za mu shiga mutum ku jira mu su mara ali suna jira da suka yi gaska to mara ali nawa ne bashin miliyan biyu eh to shikenan za mu biya shikenan tunda sun ɗauki nauyin biya dama ai matsalar da za a za a uh, rusa rabon ganan matsalar bashi ne kuma sun ɗauki nauyin biya shikenan shi kenan falahun ma sha'u abin da suke so ya tabbata gare su sannan kuma a nan malamai suka ce kafin a rusa rabon nan fa sai idan abin ba ainu ba ne ba misili ba ne idan ainu ne farin kuɗi ne aka raba na'am sai bashi ya bayyana ko wasiya ya bayyana ko wani magaji ya bayyana ba bukatar rusawa kawai nawa ne raban shi a ciki raban shi kaza ne sai a yi karo karo an yi karo karo sai a haɗa mar yanzu misali mutum ya mutu ya bar miliyan goma sha ɗaya yana da 'ya'yansa goma a saninmu aka zo da ba shi ya arziki ya raba kan shi kawai kowa zai dauki miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗari ka raba musu kowa ya dauki miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗari har aka dan ɗauko isani ka sha gwamnati tana biya na shikenan suka bari suka ɗauki kuɗin suka tafi bayan sun tafi kawai sai ga magaji ya bayyana wani yaro rabo rabo daga na yace daga can garin babana inda babana ya haife ni aka zo aka cancance dan shi ne to yanzu kaga tun da dama da yana nan ai miliyan ɗaya za a bayar yanzu sai a yi karo karo wane iya ka dubu ɗari wane kai ma kawo wane wanda bai da shi a bi shi wanda yake da shi ya kawo kuma ba za a kama mamaci da wanda yake raye ba ba za a kama wanda yake nan da wanda baya kowa in ya bada iya ɗarinsa ya tsira kawai yanzu sai ka bi ka kira su to yaron nan kun san dai dan baban ku ne eh to yanzu za ku hada mar dubu ɗari ɗari wanda yake da shi ya kawo wanda yake gida ya je ɗauko wanda ya kashe kuɗin sa ba ana bin shi fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisura Na'am.
yawwa hakan abin misili ne ma tun da dama kwanan hatsi ne aka raba ɗari da goma goma ya bayyana eh to kowa ya kawo kwano goma goma sai a bashi Na'am.
walhalyu kayan ado kwandagai irin uh, gwalagwalai ko kayan azurfa Mm.
la yuqsamu baina alihi ba a raban shi tsakanin mabotan shi illa biwazinin sai da au yanzu misali mutum ne ya mutu ya bar gwalagwalai sarƙoƙin gwal warewarin gwal su irin kaɗin nan su waye waye to yanzu idan aka zo rabo ba za a ce wai yanzu abin da za a yi ni na ɗau wannan sarƙan kai ka ɗauki wayannan silallan wane ya ɗauki kaza dole sai an auna sai an auna saboda muradala ake wajen rabon ainihin ah, abin da ya shafi kwandage kayan ado ko gol ko azurfa don bi halatta a yi canjin wani da wani ba dole sai masalan bi musulmi Na'am.
au bi akazi kullihi ko kuma da ɗauke dukkan shi yanzu misali mutum ya mutu ya bar gida ya bar gwalagwalai ya bar 'ya'yan shi guda biyu in dai rabo za a yi a raba gida daidai wayannan gwalagwalan a yi muradala ji a ɗauko su keli a auna kowa ba shi daidai idan kuma hakan bai yiwu ba to ɗaya ya ɗauki duka ɗaya kuma ya ɗauki gidan in sun yarda kage yanzu a nan kamar ya siyar mishi da rabin gidan ne da ainihin rabon shi na wannan gwal ɗin ya halatta wa ajiru man ya kasimu au yu'ajjilu ladan wanda zai yi rabo ko wanda zai zo ya daidaita ya irin sa biyo din nan ya auna ya cire wa zai biya shi yace alar ru'usi yana kanun wanda za a rabawa yanzu misali an kira ka rabo lokacin da ka zo za ka yi rabo din kaga ai za a buƙaci a zo a daidaita a cire ko kai mai rabon za ka ce to yanzu su waye aka bari eh ya bar ƴaƴan shi ya bar matarsa ƴaƴan nawa ne su bakwai ne da matarsa takwas kenan mata tana neman tumuni kaga dukiyar nan takwas za a kasa kai mai rabon kai ne kasan za a kasa takwas a cire na mata kashi ɗaya su kuma ƴaƴan ka ba su ɗaɗɗaya ka kai ne mai rabo aiki za ka yi shi kuma waye mai kyakkyatawan yu'addil shi kuma aikinsa daban wanda zai zo ya auna ya ciccire ya bare shi ya kaza kaza to in ya zo ya gama shi kuma aikin shi ya kare ai kowa aiki yayi kuɗi yake bukatan a biya shi na aikinsa wa zai biya shi wannan kuɗin to malamai sun yi kaulani wasu malamai sun tafi ala qadrin ansiba gwargwadon rabanni kowa gwargwadon raban shi tunda a ce lizzakar mislu hadin unsayin namiji zai rinka mace Na'am.
haka kowa gurgudan rabon shi gurgudan abin da zai kawo amma a fatawan imam ya ce alar ru'usi yana kanin masu raban kawai za mu duba adadi ne su nawa ne masu raban su goma ne eh to kawai in dubu ɗari ne kowa dubu goma goma ba ruwanmu da wannan rabi zai samu wannan dunkulalle zai samu alar ru'usi kawai tunda in an zo aiki mai yawa ma mai karamin raban aikin da za a mari yafi na mai babban raban yawa wannan wa alaihi al'amalu akan wannan maganar ake aiki ranar talifi amma ɗaya ƙaunin shi ma yana aiki har ma malamai sun ce a wannan ƙabilan ana lura da inda ake yin abin ya al'adar su yake tafiya in al'adar su alaƙadin ansiba ne za a yi alaƙadin ansiba in al'adar su ala ru'usi ne za a yi ala ru'usi Masu da gwamnati ta ɗauki masu raba kamar alƙalai.
yawwa to in ba a je wajen alƙalin ba aka zo wajen malaman unguwa fa To, ba ana yi ba yanzu mu an kama na rabuwa yake biyan mu ba- kawai za mu gani ne mu raba kuɗi zallan kuɗin miliyan ashirin a tashi a ce haka wata lahu ke na Allah ya zaga ba harkar ibada ba ce ba harka ce ta kuɗi kwarai.
kuma kai ba a ɗauke ka a biya ka ba to dama shi yasa ma wani malamin mu a Zaria yayi taliki a nan yace in lam yakun fil bayt in lam yakun fil baladi baitul mali aw kana lakin aqa an huwali yace in a garin babu baitul mal wanda aka ware na wannan aikin au kana ko kuma akwai baitul mal din lakin aka an wali sai dai wali ya tsare ya ce aikin gwamnati ya yi yawa wannan ba za a ware ba ai ana yin haka akwai wani bangaren abu wanda ya kamata gwamnati ta dauna yi amma ba kuɗi za a ware to in an yi wannan din wanda za a yi wa aikin su za su biya yawwa Kamar nan yadda ake sa baluwas a kotu ma yi.
yawwa in an sa baruwa kaga sai a ce ku je ku sallame shi warai da gaske to kaga in gwamnati bata dauki mai wannan aikin ba aka sa aiki to dole su masu abin su za su biya kazalikal katibu lil wasiqa yace kai haka nan har mai rubuta wasiqa wanda zai rubuta takardar mallaka shi ma gwamnati bata ware ba idan zai rubuta shi ma ku za ku biya yanzu misali ka zo ka sayi gida za a rubuta ma takardar mallaka da sauransu wanda shine ainihin me suke cewa ne takardar agreement tsakanin wannan da wannan to me wannan rubutun shi ma ai ba zai aikin banza ba ai karatun shi yake bata lokaci yayi shi ma ala ru'usi nan da lauyoyi suke yanzu Yawwa, duka ne.
yawanci masu kudin za su wance su sa lauyoyi eh sosai to ka ga ba kai ya je wa karatu ba ba zai aiki sai ya gama ka ci ala saka da dai wallahi kun taimaka in babu kuwa ai ba za a zauna lafiya be dukkan wanda zaki mai ci a duk a bar wanda alaji ba ni kuɗi na kwarai ko tun farko ma karka fara sai an yi ciniki nawa za a baka kwarai yanzu ya kaji wai an zo za a raba miliyan talatin daga an yi batun nawa za a biya kuji rashin imani wai gadon za a raba to gadon ba kuɗi ba ne gado ne mun ji amma ai ba sallah ba ce ba sallah ne mun ji aka sa aka ce ka kawo kuɗi ba kuma shi wanda ya zo ɗin kuɗi ya kashi saboda haka duk wanda zai yi kuɗi imma hukuma tana biyan shi wa imma masu abin da suka sa shi aiki su biya shi sai in kuma shi ya ga dama ya ce baya so zai musu dan Allah wannan kuma ya taimaka musu zai samu lada kazalikal katibu lil wasiqa haka nan mai rubutun wasiqa takarda na ainihin amintuwa na cewa wannan abin naka ne lil qasimina ga masu ainihin rabo din muktafin dariqa mai bin tabarki ne lil qasimina na masu rabo yadda mai rabo da mai daidaitawa ala ru'usi haka al katibu lil wasiqa shi ma ala ru'usi wa ujratul kayyali to ladan mai awu fitta kasiri cikin karyawa misali wanda zai auna ya cire abin da aka siyar kamar yanzu misali idan mutum ya sa- yana da gona yana so a zo a ainihin me a zo a ba ana rarraba ya zama fuloti fuloti a cire layi a cire kaza a cire me to ladan wannan din wa zai biya misali gurin fuloti ɗari ne an riga an gama amma ana buƙatar za kai ka sayi fuloti ashirin wannan ya sayi goma wannan ya sayi kaza to akwai buƙatar a zo a yanyanka a cire wa kowa nashi wa zai biya kuɗin wannan cirewa min ba'i'in shi ne siyarwa shi zai biya wannan ko da kun riga kun gama ciniki wulanan sabe sun zo sun auna sun ce tabbas wannan gurin girman shi fuloti ashirin ne ya ce to yaya malam ibrahim kana son biyar ka bada kuɗin malam babawi kana son goma ka bayar wannan ya bayar to ya za a zo a ciccirewa zai biya min ba'i'in shi ne siyarwan shi ne zai zo ya biya a ciccire sai dai idan dama a dunkule kuka siya wannan kuma ya rage naku min ba'iyin tokazu ana karban wannan ladan ainihin aunawan daga shi mai siyarwa ne fil mashhuri a cikin mashhurin zance amma anan ma malamai sun ce sai idan al'adan gurin ya saba wa wannan ya zama a al'adan gurin duk mutumin da ya siyar da abu mai saye shi yake biyan kuɗin awu to yanzu anan kuma mai sayen ne zai biya kazaka haka nan fil mawzuni cikin abin da ake auna shi da nauyi kamar abin da ake auna shi da sikeli wal makili da abin da ake auna shi da mudu kamar yanzu ka zo ka sayi hatsi kwano 100 ka biya kuɗi yanzu ana so auna a cire ma wa zai biya kuɗin awun to shi ma ba'i'in wanda ya siyar shi zai biya al hukumu hukuncin za shi ne wannan min gairi ma tafsiri babu wani bambancewa Amin ya Allah.